الشيطان الرجيم من عمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسكده ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na tafsirin karimin rahman fi tafsirin kalamin manan na babban malami abdurrahman sa'idi allah ya ji kansa za mu tashi a summa wasafal fasikina haka ne ko bayan allah subhanahu wa ta'ala yi bayani game da mumunai da aljannan da ya shirya wa mumunai da kuma wato ainihin tanaji da ya musu sai biyu baya da magana akan munafukai da sufofinsu da suke warware alkawarin Allah bayan sun kulla da shi Allah maɗaukakin sarki malam yi mana bayanin cewa shi alkawarin biyu ne mun yi bayani a baya cewa akwai alkawarin da suka yi wa Allah asalin kafurai za su bauta mishi kadai tun muna tsatsan gadon bayan annabi adam alaihi salam da kuma alkawari na yau da kullum wanda warke dauka so sannan kalmar fasiki akwai wani gurin da fasiki ke zuwa a kafiri ake nufi amma wani gurin kuma fasiki ana nufin wanda ya fita daga yi wa Allah biyayya shine fasiki wanda yana da cikin musulunci ko da za a yi masa azaba sai dai a yi masa azaba na wani lokaci amma za a fitar da shi saboda musulmi ne shi ne ma yake cewa bayan wannan sai allah wasaffal fasiki ne yi bayanin fasikai tunda wancan na fasiki da ake magana na biyun nan an kira sahabi ma da ya zo da labari da wannan sunan munafiki a fasiki to kaga wannan sahabi ba yana nufin munafiki bane a an ce cewa Allah ya ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina idan fasiki ya zo muku da labarin an yi kaza Allah ya ce fatabayyanu ku yi bincike wani kira sun karanta da fata tabbatu na abdullahi dan mas'ud kenan ma'ana ku tabbatar da labarin kafin ku dau mataki waga anan cewa Allah ya idan fasiki ya zo da labari nan ba ana nufin fasiki wanda yake saban Allah a'a ana nufin tunda ya kawo wani labari wanda ba a san kan shi ba to yanzu za a bar shi a fasiki ne to sai a duba idan ya tabbata magana haka take to mumuni kenan shi idan ko maganan ba haka take ba to yadda Allah ya kira shi yana nan da sunan nashi kuma wasafal fasiqina faqala sannan sai Allah madaukakin sarki yayi bayani akan sufan fasikan faqala yace allazina yanquduna ahadallah sune waɗanda suke warware alkawarin Allah min ba'adi mithaqi bayan sun kulla alkawarin da Allah وهذا يعم الأهد wannan yana game alkawari kowane iri alladhi bainahum wa bain rabbihim alkawarin da ke tsakaninsu da ubangijinsu wallazi bainahum wa bain alkhalqi da kuma alkawarin da ke tsakaninsu da tsakanin halittu yan uwansu kamar yadda nake faɗa yana maimaitawa bayan bawa ya cika wa Allah alkawarin da ya yi masa sannan kuma dole ya rinka cika alkawari tsakanin shi da bayin Allah su ne alkawari guda nawa biyu alladhi akkada alaihim bil mawafiqi thaqila wa bil ilzamat shi alkawarin ba allazi akkadahu alaihim wanda Allah ya ta- karfafa musu gwiwa akan shi bil mawathiq na alkaura attaqila masu nauyi wal ilzamat da kuma luzumtan aikata haka din fala yabaluna bitilkal mawathiq ba za su damu ba wato ainihin da waɗancan alkaura bal yankuduna su munafukai ba suna warware alkawarin wa yattirukuna awamira suna kyale umarnin da Allah yake badawa wa yartakibuna nawahi suna aikata abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana su aikatawa wa yankuduna al'ahuda suna warware alƙawura allati bainahum wa bainal khalqi wanda yake tsakaninsu da bayin Allah halittun Allah maɗaukakin sarki wa yaqta'una ma amara Allah bihi suna yanke abinda Allah ya yi umarni da asadar da shi shine wa yaqta'una suna yanke ma amara Allah bihi an yusala abinda Allah ya yi umarni da asadar da shi وهذا يدخل فيه فيه أشياء كثيرة وانا abubuwa masu yawa suna shiga cikin wannan magana na wayan kuduna ma amara Allah bihi an yusala fa inna Allah amarna an nasila ma bainana wa bainahu bil iman bihi lalle Allah madaukakin sarki amarna ya umarce mu an nasila musadar da ma bainana wa bainahu abin da ke tsakaninmu da shi bil imani bihi nan imani da shi Allah din wal qiyamu bi ubudiyyatihi da tsayuwa da bauta mishi shi Allah din wa ma bainana wa baina rasulihi da alkawarin da ke tsakaninmu da manzansa bil imani bihi nan imani da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa muhabbatihi da jin muna son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ta'azirihi da karfafa masa gwiwa ya ishara ne zuwa ga fadin Allah madaukakin sarki can na cikin suratul la'arafi alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyan ummiyan alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili amruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ويدعو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به منزولا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم المؤمنون Allah ya ce wasu ne waɗanda suke bin annabi kuma manzo annabi kuma mene saboda duk manzo annabi ne amma ba duk annabi bane manzo ar rasulan nabiyyal ummi wanda ke tun da maman shi ta haife shi bai taɓa zuwa makaranta ba ko rana ɗaya rasulan nabiyar ummi allazi ya jiduna wanda suke samun siffansa na halitta da siffansa na hali da siffansa habbansa maktuban a rubuce inda huncin auninsu fit taurati a cikin attaura wal injili da cikin injila ya murhun shi fi taurati kenan go yana umurtansu da abin da yake sananne mai kyau a shari'a shine ma'aruf ko da abu kai a wurinka mai kyau ne in shari'a bata duba shi a mai kyau ba yana na mummuna ga wanda a shari'a ta gan shi yayi kyau abin ya dace amma kai a gurinka kana gana akwai kura ko to kai duk da baka ganin shi ya ma daidai a ranka har yanzu yana na amaru ɗin shi sanannen abu mai kyau kuma ko da abu ya birge ka in shari'a ba ta kalle shi a matsayin abu mai kyau ba kuma yana na a munkar an gane magana yanzu misali kamar ayin la'akari da yanayin zamantakewa na yau da kullum musulmi a auri kirista da dama sai garan yana kallon wannan abin sai a hankali ko to yana na amaru ɗin shi kuma saboda mene shi ne shari'a Allah kenan ko shi ya dace ya tsara shi a haka tunda shi ya kirista kuma yawa ne musulmi sai ce amma ya ba da wasu sharɗa wanda bawa zai cika su to shi sa ma'aruf yana na ma'aruf ɗinsa kai kaga ya dace da san ranka ko bai dace ba wannan wani abu ne shi kuma munkar yana na murkar ɗinsa ya burge ka ko bai burge ka wannan wani abu shi Allah shine mai tsara shari'ar shi an gane maktuban indahum fit tawrati wal injil ya amuruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar yana hana su aikata duk abin da yake mummuna amma hanga na shari'a wa yadau anhum israhu duk wani abin da ke ba su wahala kusa kamar misali a ce mutum ya fi tsari a ce sa dutse ta goggogewa ya siya jini ai kaga wani abu ne mai nauyi haka sannan wasu abubuwa da aka dora musu kamar a ce a gama yaƙi tsaf a tattara ganima a zo an yi sha wuri guda wuta ta zo ta cika kai baka amfana ba a zahiriya duka irin waɗannan su abubuwa annabi da ya zo Allah subhanahu wataala ya ɗauke su a al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wal aghlal lati kana lai sallace fallabi da amanu bi waɗanda suka yi imani da shi wa azzaru suka karfafe shi wa nasaru suka ba shi taimako na nasara da gudunmuwa an gane magana wattaba'un nura suka ba haske allazi unzila ma'a wanda aka sauka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani Allah ya ce waɗannan sune masu babban rabo an gane maganin kuwa sannan ka sake dawowa cikin suratul ma'ida nan muna bakar ne ko can kuma mun tafi a araki ne ko to mu dawo nan cikin suratul ma'ida da Allah yake magana game da alkawari da ya dauka da banu isra'ila yahudawa ke in ga jan ce banu isra'ila asalin uban gayyanto ana nufin yahudu ne tuba babu kenan suke ce musu ko ana samun ɗaya biyu suna tuba cikin ba yahude dubu in kai sa'a za ka samu guda ɗaya ya musulunta musulunci bai kyau ba fa ɗari ba kaka ce a ɗari a bai yahudi dubu in an yi sa'a za a iya samun kuta ɗaya ya musulunta musulunci kuma pure ƙila an gane magana amma a cikin bai yahudi dubu in guda uku suka musulunta kusan garanti biyu sun zo aiki ne kawai iskancin su kawai kawo su da suna mene musulunci da ya za su dama dole sai ana kula da su wa alaikum salam nasara su ne yahudu to su kuma yahudu da ƙur'ani yake kira su
a banu isra'ila shi nake so ce na ce nasara ne a waki na ne ku ce banu isra'ila su ne asalin yahudawa kabila amma kuma su kuma banu isra'ila kiristoci an gane magana wanda aka tura annabi baki na ne ku ce annabi isa ba Allah ya ce wa idh qala isa li qawmi qawmi ni rasulullahi alaikum ba jami'a ai ya bani isra'ila ya ce nan da cikin suratul safi a shafi na biyu ya ku bani isra'ila ai kawai misali a ce ne menene tushen hausawa in ka bibiya ka bibiya za a gano ai go to menene asalin yahudawa tushen sa annabi ibrahim alayhi salam to amma kalman a bani isra'ila na asalin can na farkon yahudawa ne saboda annabi musa ya riga annabi isa an gane magana kuma duk kabila ɗaya ne e banu isra'ila din dai da aka tura ne musa wanda su ne kabilan asalin sa na ibrahim alayhi salam akar kalla to kuma wasu suna ganin kaman shi annabi isa daga cikin dan mutane suna ban suna abin nan raba akwai suna bambanta yau akwai nasara to sai ake ganin wasu ke ganin kamar annabi isa ba nasara ba ba ba ba yahudu bane da shi annabi isa ai ba wa yahudi bane amma shi nasara ne shi nasara ne kabilan da aka turo su kenan banu isra'ila an gane magana to kuma banu isra'ila ai su ne ta annabi musa ko mun kya jiya cikin alqur'ani wurare da dama ko yawa ma'ana zuriyar ne kuma ce an aika ma asalin hausawa da suka rayu shekara 500 baya a gani mutum sai kuma za ka turo mana misali yin a lokacin wannan ci ne a gani yin za ta tambaya za ce waɗancan su ne farko amma kuma disimtin kabila ita ce inda ita ce ka gane magana kamar yadda in ka tashi ne za ka ce annabi muhammadu sallallahu alaihi shi aka turo a cikin laraba amma kuma ya koya annabi ismail wanda shine kakan shi kaga kuma dole ka yadda cewa annabi sura shine farko sannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi tunda dukkan su ayi annabawa ne haka ne kun dan gane magana su kaga distinction kabila ne amma wanne ne farko su annabi Musa alaihi salam tunda ai ku fir'auna da yake musu iskancin da yake musu an gane ai a matsayin su na banu Isra'ila ne sannan shi kuma annabi Isa alaihi salam da aka turo shi shi ma still kuma banu Isra'ila ne tunda a wancan lokacin duk kowace kabila ana tura mata da manzo ne mai jin yaranta haka Allah ya ce wa arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi li bayyana lahu ba wani manzo da muka taɓa tura face da yaran mutanen sai ke magana don yi musu bayani sai da yanzu misali kamar muna arewacin najeriya sai aka turo in yamuri ko yana jin hausa zaka ja wasu wani gurin sai ka mai dariya to za ka ji wa'azin sai a hankali baya mutuwa yadda kake nema Allah ya sa mu dace kuma al'adar na adam yana son wanda yake asalin yaran shi yana mishi wa'azi ai har a yau har a gobe idan ba fulatan ya zo yana ma fulani wa'azi sun fi takin serious akan ba hasali ba haushe ne yake musu saboda in ya taba ya yara ɗan nan sai ka je kuma abin ya zo daidai kenan ai Allah ya sa mu dace so shine hikima mu koma can na malamin da yake magana ko o ba mu kawo na ma'ida ba na ma'ida da Allah subhanahu wataala ya kada kan da mitaka bani isra'ila wa ba atna minhu mutna ashara naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtum as-salata wa atitum az-zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum ba kalmar maganar da malam yayi ba wa azzartumuhum Allah ya ce nayi alkawari da banu isra'ila alkawari ni da su in ce musu idan na aika muku da manzanni kuka tsaye da sallah kuka imani da manzanni na kuka taimake su an gane magana don wani lokacin mutum zai ce ya musulunta amma kuma baya taimakon tafiya kamar yin munafukai sun shiga musulunci amma ba sa taimakon tafiyan annabi muhammadu sai dai suna rusa tafiya to kaga su ba ba su cika sharaɗan ba to shine nan malam yake magana akai yace wa yatrukuna awamira ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وهذا يدخل في أشياء كثيرة فإن الله أمرنا أن نسير ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بأبوديته تسيوا دبوتا وألا مدوك كسرك وما بيننا وبين رسوله da abin da ke tsakaninmu da manzansa ɗan sakonsa shi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil imani bihi da imani da shi wa mahabbatihi da kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ta'azirihi da kuma karfafa masa gwiwa isa lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce za a je Badar amma ba dole bane Qurayshawa ne da 'yan kasuwan Makka suka taho za su wuce jikin garin Madina ya ce mu tare su mu karɓa mu rage zafi saboda dukiyanmu ne ake kasuwancin da shi gidajen musulmi da suka yi hijira aka siyar da sauran kudadensu kamar shi sahibu rumi ma dukiyan nashi aka biyo shi hanya dole ya faɗi inda ya iji a ji a kwashe kuma ya faɗa suka kuma je suka kwashe banda sai da gida bai ishe su ba da dukiyan nashi ba to kaga irin wannan dukiyan ai kaga Allah kamar mutum ne yake bin naira dubu ɗari sai wata dubu goma ta biyo ta hannun shi sai ya karba sai ce ya rike ya rage mene shi kuma wai can mugun da yake baya so biya bayi sai kaji ya ce ya ce zabi ya ba kyau ko ba ka suke cewa yanzu ragon dubu saba'in casa'in din baya shirin ma ya baka ba kenan amma zamiya ba mi ne shi kuma rike ba shi yana da kyau na'am da in kaji ba wace ya ce zamiya ba kyau an yi an yi ne biya biya ki biya tiwa ala a ce lafiya lafiya mutumin da kake bi bashi kuma ka tabbatar zai baka bai bata ma lokaci ba kuma ba wani abu a ƙasa a ce kuɗin shi biyu ta ninka ka riƙe a za ka kai mishi har gida amma wanda kayi kayi wani ya biya ka bashin yaƙi sai ran da Allah ya sa kuɗin sai biyu ta nihi sai ya riƙe wa hakan wai mutum wai zai ci gaba da mi zamiya ba kyau wai zamiya ba kyau ne ji sai ka bashi kuɗin shi wai sai ranar da ya ga dama ne wai ya baka bashin ka wai shine shi kuma hadisi sai ka tambaye shi hadisin a ina yake rawawa ne hadisin hasawa ne kawai rawahu kuma hausawa Allah ya samu dace to shine Allah ya ce wa azaru wa taqwa wal qiyam bi huquqi bayan an so manzo sallama an kuma karfa masa gwiwa wal qiyam bi huquqi da kuma tsayuwa da hakokin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na irin su tasdiqu bima khabara din gaskata annabi duk labarin da ya bada ka yadda haka yake kar annabi ya bada labari ka ringa tu an gane maganin tasdiku bi ma akbar kenan sannan kuma wacce na bu mana anhu wa zajara mutum dole duk abin da annabi ya hana kuma ya tsawa kashe ji kenan ko mutum ya nisanta wallahi bi dalla illa bi ma shara'a kuma yadda ba zai bauta Allah ba sai da irin tsarin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya tsara mana koda don Allah zai sai ya tambayo ya abin yake annabi sallallahu alaihi wasallama yayi to mutum ya cika irin waɗannan sharɗa shi ne ya yadda muhammadu rasulullah ba mutum zai musulunta yana cewa shaɗu an la ilaha illallah wa wa shaɗu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba to ya yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma zai ne dole sai ya cika waɗancan sharuɗa din ba wai kawai na cewa sharuɗa annabi Muhammadu Rasulullah kuma a ga annabi yana magana yana ganin hakan ne bai dace ba ko kuma ya zama annabi ya hana shi kuma a gani can wurin yana aikata kuma ba ba lafiya da kawai san rai to irin wannan har yanzu Muhammadu Rasulullah shi sallallahu alaihi wasallama bata gama cika ba ko da ko baban shi ne sahabi an gane maganin saboda ai shi ba ruwan Allah kawai wanda ya shi ne yayi mene yayi ba kawai shugaban munafikai ai baban ne kawai munafiki amma dan asalin bi imani ne to kaga munafici Abdullahi dan Ubay dan Sallallahu ba taba Abdullahi dan shi ba ko nesa ko kusa kafircin kafiri baya taba imanin sahabi kamar yadda kafircin da baya taba wato ainihin imanin uba wala tajiru wajiratun wajira ukhra shi ne malam yake cewa warkiyamu bi hukukihi ko da tsayuwa da hakokinsa wa ma bainana wa bainal walidaini wal aqarib da kuma alkawarin da ke tsakaninmu da mahaifanmu an ji iyaye su wasu na da hukuku nasu wanda dole ɗaya kiyaye musu ko da aka ce yayi wanda zai na amanu ku an fusa kuma alikun mene ku kare kawunanku da kuma iyalanku daga wuta shi bayan uba ya tsayi da nashi tarbiyya shi kuma shi ma hakkin da yake kansu kenan ko to shi ma kuma da yana da hakkin shi na yi ma ba wafin shi biyayya an gane duk kuma wanda aka rasa mutum wuta za shi kawai sai dai Allah subhanahu wataala ya duba mai cikin dubawa irin tashi sannan kuma akwai abin da yake rudan wasu hakkin Allah ba na faɗa ina mai haka malaman suka ce hakkin Allah tsakanin shi da bayin Allah ne yake yafewa amma hakkin Allah da ke tsakanin bawa da bawa shi wannan Allah baya shiga hakkin bawa ya cuci bawa Allah baya shiga sai an biya mu bawa hakki shi amma bawa ya saba ma Allah direct shi wannan shine yake yafewa da haka mutum ya tafi da hakkin mutane yana jiran Allah ya yafe mishi a'a hakkin mutane na mutunci ne ko na kuɗi ko na menene wannan kam za a ɗiba aladan shi ne a biya su da shi a walƙiyahu min koke ko amma bayna nawa bayna walidai ne da abin da ke tsakaninmu na haƙoƙin iyaye mahaifa uwa da uba dole mutum ya rinka cika wannan alkawarin to su madafa su kai suna yanke wannan shi sa sai kaga biyayyar nasu wa iyayensu sai zama yana da karanci asalin mumuni na gaskiya fa ba fa ustazu ba na'am ka san wani ba iya bambanta tsakanin ustazu da mumuni na gaskiya shi ustazu mai dagalallen wando shine ustazu ko mai asuwaki da gemu bawan Allah ne aiko to amma kuma zai wani aikin kuma sai ka dauka shi ma imani ne a'a ustaz a matsayin shi na ustaz mai daga lallan wando daban aikin da kuma ustaz yayi daban shi yasa na malamin ya kance idan ni na cuce ka ba ba mu macucin bane shi an gane magana ba Allah mai gudun duniya akwai abin da yake so ya ce ni shine idan misali a ce kirista ne musulunta sai mu'amala ta hada musulmi da shi sai ya cuce shi shi kirista yakan ɗauka kawai karantarwar addinin musulunci ne aka koya ma wannan musulmin ya cuci shi wannan kirista kun gane magana shi ne yakan ce idan ni na cuce ka ni ne na cuce ka addini na ba shi ya cuce ka ba kuma bai koya min cuce ka ba an gane bisa wani kirista ya ce ya gode ma Allah da ya san musulunci kafin ya musulunta ko gane ba ya karanta musulunci ya fahimci musulunci sai ya karɓi musulunci dan ya ci gaba da mu'amala da musulmai sai ga da yawa cuta kawai cuta kawai abin da ya ce muke shi ya karfafe shi ya ga bara dai ci gaba da musuluncin nan ba mu'amalan shi da musulmi ba ya yadda musuluncin bai sa su ba su suka sa kansu kun gane maganar kuwa dan da misali idan kirista ko yana a kiristan shi ma bai musulunta ba sai mu'amala ta hada shi da dan musulmi musulmi to mana yaran nan shikenan sai ya cuce shi kaga shi zai dauka karantarwa musulunci ne cuta alhali ko musulunci yana hana cuta shi shi ne a karan kai shi fasanar kawai ya gabara ya cucuwa ne saboda ƙila ya samu abin da yawa Allah ya samu dace ya yi da lokacin musulunci ka kalli kalla mahangan makoma na musuluncin sai ka zama ambasada ma'ana musamman wurin da ya fi kamata musulmi su yi takarar shi ne mu'amalarsa da kiristoci don su nuna wa kiristoci addinin musulunci na salama ne addinin musulunci addinin amana ne addinin musulunci addinin tausayi ne to kaga anan ma ko zaka cuci musul dan uwanka musulmi wannan kar ta san kar ne shi musulmin ya san ba koyarwar addini ne yasa ka cuce shi ba a kai ne personal kawai kai mene amma idan kirista ne kai ambasada ne wakilin musulunci ne in ka cuce shi ba zai ɗau- ba zai tsaya a kanka ba sai sai ya tura zuwa ga yana musulunci yanzu misali kamar usta zan iya wani abu sai ka ji an ce duka usta haka suke ba har gane magana ko duka ustazan ma haka suke ko ta haka ma idan musulmi ya yi za ce duka musulman ma haka mene suka suke ya kuma ba abin da ya raka wannan musulunci da wannan abin da shi wannan wal islamu bari'un minhu ko na'am yace wa ma bainana wa bainal walidaini da kuma hakokin da ke tsakaninmu da wato ainihin iyaye mahaifa kenan na zumunci tunda ana magana yin kudu na hadar lahu an yi yusala kenan ko yasa ko da baban mutum kirista ne za su ci gaba da zumunci sai dai abin da ya shafi shari'a to wannan ba zai yi da su ba kamar daura aure addini ne kanin shi ana daura mishi aure ba zai je coci a daura auren nan da shi ba karka kuma ka tambaye na abubakar ka ce mutu yan siyasa da suke karafa ka gane magana rufa gawa musulmi ba zai je uh, can mat- mat- mm, kama- makabartar nasu graveyard din nasu ba a ba zai je ba addini ne shi rufe gawa amma mu'amala a zo a gaisa da sauransu a matsayin shi na ɗa a wurin su iyayen kiristoci wannan zai je irin waɗannan abubuwa na zamantakewa na zumunci yau da kullum amma abin da ya shafi musulunci kuma da kiristanci addini ne ɗaura aure a wurinsu to mu ba za mu ji ba rufe gawa ya mutu addini ne ba za mu ci ba ka gane irin waɗannan abubuwan to yankewa ake ko irin abokin aikin kai ne ya aiki ne a da duka a yi abokin aikin ne sau da shi abokin aiki kun haɗa ta sha ne ga ƙuri malam sabulu haka ne mana kila asibiti haɗa ku ko kila ofis ne haɗa ku kila mutum yana pa ne shi kuma ogan shi ne ogan ka gane maganin kuwa eh shi ne da zan tambaye ka za ka ba su da gudu ni na sani da alakan wanda aka haɗu a kasuwa ko aka haɗu a asibiti ko aka haɗu a ofis ko aka haɗu da duk inda aka haɗu ana ci gaba da neman abinci da kuma alaka na jini wanne ne fi kusanci yau wato shi ne to bara mu koma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni da kai ba mu da shilafa amma an mita wannan tafi dubu ko da ba nan majalisin ba dai a gurare daban-daban kai kashaji cewa wanda ya kula da annabi shekara takwas sanda abokan kai shi Allah ya muwa cika shi da guda libamin sayyidina ali haka ne ko ya taka arba'in ya ce shi annabi ne aka yi ta ɗauki ba daɗi aka yi ta ruwa rana aka yi ruwa rana ko ake cewa har aka kai jalli matsayin da kurashawa suka ce a yanki tsakanin alaƙar su banu hashim da sauran larabawa aka kuma yanki su koma gefen gari sai da su kusa taka shekara uku alaji wadda talatin da shida an gane maganan ba fasati ba ba kwana ba sun kai suna cin ganye saboda yunwa amma ba su miƙa annabi muhammadu ba sallallahu alaihi sallama abinda ake so su ba da shi akan yi suka ce ba su yadda ba akan haka aka yi musu wannan a daina siyan kayan su aka daina siyar musu su shiga wata rayuwa to mushahidi shi ne kaga aka taka shekara goma fa ana wannan ɗauki ba da ɗin tunda annabi ya zama annabi ne a arba'in shi kuma abu ɗalibi ya mutu ne a san da annabi ya taka hamsin kaga shekara goma ai ba kwana goma ba ne ana kuma abu ɗaya ko bai ba da shi ba amma lokacin da zai faɗi ya mutu jinyan ban kwana ai da annabi ya yi da shi cewa ya am kun la ilaha illallah kalimatan Allah haju laka biha illallah ya kai babba kalmar nan in ka faɗe ta ta la ilaha illallah zan tsaya ma gaban Allah in ce ka faɗa wani ma an tsaya mushi balle na gida na'am karshe dai bai faɗa ba kwana ya ƙare ita shi fa yana kan addinin iya da kakanni to mushahidin da nake so ka gane anan shi ne ko ka san da ya mutu annabi ya ce masa na ali ya dauki gawar ya je kai ta amma bai je rufe gawar ba ka gane magana ka dai san ko in ka kalli wannan kusancin na annabi muhammadu da na abu da baki magana ne ake mun hada wa bisba ba magana ne ake kasuwa ta hada mu muna yau da kullum muna cinikayya ba magana ne take ta jinin jinin ma jinin tunda shi a guda cewa inda yana motsi sai annabi ya bar wa'azin nan tabbate da abu labu ba ba lokacin da ya tara su ne yake cewa ku ka tsamar da kanku ba zan iya tsaya muku gaban Allah ba kowa ya musulunta shi ne abu rahabi ya ce yau dama saboda wannan wulakancin ka tara mu shi ne ya nuna nishi ne ya san shi tsinan namar albarka ya nuna annabi muhammadu ya ce kai kwatar da kai yinan nan guda laraba suna irin wannan larabcin Mm.
ma'ana Allah wadaran shi kenan ko sai Allah ya ce to hannun Abu Lahab ba guda ɗaya ba biyu duka sun halaka shi ma ya halaka Mm.
tarin dukiya ba zai tsare shi ba ƙarshe dai Allah subhanahu wataala me yace yace yana da wata wuta an riga an shirya mishi Mm.
to ai kaga bayan ya faɗi wannan yace in dai ina motsi jabu Lahab mai kuɗi ne babba ne yayan baban maza salama ne yace in dai yana motsi to sai ya hana wannan wa'azin shi kuma abu ɗalib kun- kuna ɗan ji aiko Mm.
abu lahabin tabbat ya da Mm.
babbanin nashi in ka manta tana maka su goma ne maza Mm.
mata kuma gwaggwannin nashi guda shida sha nawa kenan sha shida to ai su ne su hamzatu su abbasu su abu talib su abu lahabi kuna ganewa akwai wani ma abu sufiyan a ciki shine wanda dan shi ya kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ai ba wai saboda musulunci ba a haihuwan jini ka san wani lokacin yaya sukan bibbiyo dangi dangi dangi a gani to ciki wanda suka yi kama da manzo sallama guda biyar in ban manta ba tabbas akwai shi dangin su ne kaga shi wannan babban ba baka wani san shi sosai baya inda kira to mushahidin mu da yana shi ne yanzu manya ne suke magana na shekaru amma ba manya na daraja ba Mm.
tunda na magana manya daraja a shugaban halitta ne ko manya na shekaru suke abu labe ke cewa kuma katin mai kuɗi ne in dai yana motsi to sai ya wani muhammad ya bar wannan wa'azi shi yaro ne ya gure shi ai. tunda abdullahi ma ya girme shi baban baban manzalar salama din kenan ko so ya girme shi da aka yana kallon ya ce yaro in ti ina motsi a garin nan na raye to sai ka bar wannan wa'azin naka na sabon addinin nan naka shi kuma abu ɗalibin da za gane ya ce maka dan bakin shi tun da babba da babba ne yanzu ake yi Mm.
ya ce ni kuma inda yana motsi sai ka bar shi dole sai ya yi wa'azi ya ga za ka ji sanyi ya yi lokacin da wancan yake baka isa ba wannan kuma yana mene to kuma kowanne sai yana jin ya girma ne kuma uban mu daya ka san da na san ka Mm.
to abu na duk annabi wanda ya gama kuma gaba ɗaya tun da bai musu ba musulunci ba annabi ya ce mu sayyidina ali ya zo ya dauki gawa in baban ke je ya rubi ka bai ji kan gawan ba saboda addini ne kun fa dan gane maganin fa to irin waɗannan abubuwan kawai da dubara mutum zai zai yi mishi Eh, ke san me zai faɗa mishi kawai ba zai samu zuwa ba alabashin sun abin nan sun je su abin nan ka gane magana eh wani zai ce to ai an saba ya zama jiki an saba ya zama jiki daban addini kuma mene daban wani lokaci akwai abubuwan da muke kallon ba komai ba komai amma kuma ba an gane shari'a ku da komai an gane magana wani ba zai ce to ai kila saboda ba ma kyamun su zai sa su ji sha'awar addinin namu da sauransu kun gane magana a'a akwai abubuwan da yake addini ne baka bukatan ka abin nan Allah ya sa mu dace na'am ina ne yadkhuluna fi asyan kathira ko wa ma bati wa ta'ziri wal qiyam bi kuki wa ma bainana wa bainal walidain anan muke aiko yawa iyaye ma ya fake nan ko yawa wal akari da kuma dangi na kusa makusanta shine eh, misali kila kawunan babbannin kila dangin uwa dangin uba an gane yayi kani da sauransu mana sa da irin wannan zumunci din shi ma hakkin Allah ne da ya dora ma bayi suna yi kuma mun faɗi asalin zumunci shine wanda shi wanda kake mawa wannan zumuncin kake kai ma ziyara kake mai shi bai damu da kai ba to ta fi lada amma yin maka biki kenan ko annabi ya ce ba shi ne zumunci ba misali yanzu yana da wani aboki ko wani dan uwa yana kaduna sai biki shi ya tayi sai nake zuwa shi kuma bikin nawa ne ya tayi sai kuma ya zo kaga ai ban ban- shi ban mai bikin ba shi ya mun mene ka gane maganan so shi maza ya ce a wanda shi ɗayan bai damu ba ko ta yanke ko karta ne ne shi kuma ɗayan yake kokarin sa da ita to shi ne asalin zumunci mai ladan da ake nema sosai amma kamun maka biki kenan ko annabi ya ce wannan ba zumunci bane ma'ana yana nufin ba zumunci ne mai asalin ladan ba kuma mai karfin ba an gane walla akarib ko da kuma makusanta wal ashabu da abokai in kun lura ya bu matakan ne daga iyaye sai makusanta sannan sai kuma abokai ai aboki zai yi wanda ba da yake iya ba da ne ba na baba ba mamaki abota ne kun hada a makaranta taku ta zo daya saboda ka'ida abota in dai abota ne wanda zai dore dole sai taku ta zo daya ka'idan kenan an gane magana anil mar'i la tas'al wa salam kari fa in kana za khairan fajanibu su'atan wa in kana za sharran fa bil muqarani yaktadi yace aboki ka ka tambaye shi kai halinka yace ka tambayi waye abokanansa an gane magana wai ka zo ka ce wani ya halinka yake a bata ma kai lokaci ne ai zai rufe maka ni mutumin kirki ne ni bawan Allah ne ni waye ko kana so ka gane halin wani tambayi waye abokanansa wanda suke rayuwa in yan iska ne shi ma dan iska ne kun gane maganan kuwa idan mutanen kirki ne shi ma mutumin kirki ne ya ce fa in kana da khairan in abokin shi mutumin kirki ne fa janibi suratin zai ja shi da kullum saboda ai ba zai yiwu ne abotan ta ci gaba da zama haka ba wai kana da sharrin idan ko mutumin banza ne abokin shi wanda suke nan titar fa bil muqarani yaktadi to aboki ba da aboki yake koyi da ba da za a yi abokin ya ce yau muna da fati a dan daura kuma ɗayan yana cewa yau akwai walima unguwar noma kuma duka za a yi su da daddare dole ba za a jira ka gane magana idan abokin da ya fi fawa shine ustazu to zai ja zai janye shi ya kai shi zuwa ga yana walima in ko ɗayan ya fi karfi zai ce lala kyale su ne yau kaɗai ne ba gobe ma akwai wazi mun je na goba ka gane magana amma idan ustazu ya haɗu da ustazu sai dai a tuna ma juna amma idan dan iska ya haɗu da dan iska to sai dai haɗa da mene za su zafi daya har ka yi da tafi shine wala sahabu da sahabbai ke yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin mutane bakwai da su ga da sai kaga akwai mutumin da suka fara abuta saboda Allah ko da ɗayan ya ga ya watsar shi ma kuma sai ya watsar da shi to kaga da yake tasu ta babbanta kenan ai ko yawo to shine duk wanda zaga aboki na nan na nan ana na ana na ana na ba rabuwa kuma tasu bata zo da ba kai ba zai yi ba dole sai system ta hada su tukuna a wala sabu ko wasairul khalqi da kuma sauran halittu gaba daya mu'amala ta zamantakewa ta hada koda ba abota ba kila zaman aiki haka kaman yadda dan kwayi magana bil qiyami bi hukukihim da tsayuwa da hakokin su na'am yawwa allati amara Allahu an nasilaha wadda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da musadar da irin wannan zumunci fa ammal mu'minuna su mu'minai fa wasalu ma amara Allah bihi an yusala suna sadar da zumuncin da Allah ya umarni da a sadar da shi min hazihi hukuk na waɗannan hakokin yasa kaga Annabi sallama duk da ya fi safiya daraja amma kasancewar ta goggon shi yakan ce ya safiya tu ammata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ke safiya goggon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ya ƙara ƙarfafan zumuncin nasu kenan an yi sala min hazi lokuk wa kamu biya kuma su mummunai sukan tsayi da wannan zumunci da aka ce a sada da ita a tammal kiyam mafi cikan tsayuwa da ita wannan haƙƙi din wa ammal fasikuna amma su fasikai fakata uwa yanke zumuncin ma suke yi wa nabazuha sai su yi watsi da zumuncin wara a baya zuhurihim bayan bayansu azarin zaharu nan shine katan baya wannan inda na taba hakin nan to wara kuma bayan shi an gane magana idan aka ce wara shine baya bayan gini ne bayan masallaci ne bayan katanga ne kun gane to shi da zaka ce misali ra'aytul muallima wara al masjida a wara al masjid kenan mafafun mudafun ilayhi na ga malam a bayan masallaci kaga ai bayan masallaci daban ba gadon baya daban ko to shine nake so ku gane da qur'ani kan ce sai kai watsi da shi bayan bayan su ba bayan gadon baya a nuna maka ba su ba abin ne kan an gane magana wara a baya zuhurihin badan bayan su a nuna maka can baya suka watsar da shi kun dan gane magana to shine da aka yi da aka ce wara shine baya normal baya na koma menene amma zaru shine baya na dan adam wannan gadan baya wannan an gane to sai su yi watsi da alkawarin a bayan bayan su ko kallon shi ba sa yi ina abin da yake bayan ka sai kawai ga za kalla ba ta shi kake ba shine wa na bazu sai suka yi watsi da shi wara a zuhure can a bayan gadan bayan su kenan muta'adina anha bil fiski wal qati'a suna wato ainihin jifa da shi ta hanyar bujirewa shine fasikanci wal qati'a da kuma yanke zumuncin da su Allah ya ce su sada wal amalu bil ma'asi da kuma aiki da sabo da shi suke yi su wa huwa shi aiki da saban shine al ilsadu fil ardi barna a cikin ƙasa duk fasiki barna ita ce rayuwar shi fasikin kuma guda biyu da fasiki na kafiri da fasiki na musulmi an gane magana yawwa shi wancan fasiki na kafiri shi Allah yake fito na fito da shi shi kuma na fasiki na musulmi shi ma yana saban Allah ne amma ba fito na fito da Allah yake yi. da misali musulmin da ya karya ai ba yana fito na fito da Allah bane an gane magana musulmin da ya samu alkawari ai ba yana ce ma Allah bane in ka shirya na shirya Allah ya samu dace sai Allah subhanahu wataala yake cewa fil ardi ko ulaika min hazi su waɗannan suke wannan fasikanci na ifsadi fil ardi kenan ko barna a cikin gasa ulaika waɗannan su ne min hazi sifati na waɗannan sufofi humul fasu kasiru na su ne asararru fi duniya a duniya asararru ne haka wal akhiratu in an je lahira ma su ma asararru ne mana a duniya ba za su taɓa yin nasara ba a lahira ma fa yasa daga cikin sharɗin da Allah zai ɗaga ma bawa kafa ya ɗaga mishi ne kafa a ɗan jinkirta mishi akwai maganganu guda biyu da malamai suka yi shi ne sada zumunci an gane maganin duk wanda yake so Allah ya buɗa mai arzikinsa ya kuma ɗaga masa a rayuwa ta kwanan shi annabi ya ce sada zumunci shi to maganganu biyu suka yi wasu suka ce za a dade shekara goma ne sai a ƙara mai ɗaya ko biyu shi yan wallahu aisha uwa yusuf bayan da ummul kitabi cikin suratul radi shafin ƙarshe tunda ɗaya shafin aya ɗaya ne kawai Allah ce yana shafa abun da ya ga dama cikin abun da a rubuta a lauhul makus yana kuma tabbatar da abun da ya ga dama kun gane magana mana akwai kaddaran da an rubuta bawa zai same shi amma sanadiyan addu'a sai a cire ta a rubuta haka take ranar kaza ga watan kaza wani zai haɗarin mota a guri kaza haka yake a rubuta yasa wani tsarin rayuwa ba ka take yanzu wancan satin da yake a rubuta ba za a yi karatun ba sai wannan abin ya gitta kuma ko bai gitta ba sai kaga wani dalili ko a yi ruwan sama a ji an yi ruwa ba a karatun ba kuna gane magana kuwa to shine yankullahu ma ya sha wa yuthbit akwai abin da Allah yake shafe shi kuma ya tabbatar da abin da ya gana ma to irin wannan shine babban kaddara babban to addu'a yana rage mata zafi karamin kuma addu'a yana tubitin an rubuta wani kaza zai same shi ranar kaza to sai Allah ya goge wannan abu da wulma ya zo ku ko ba komai addu'a ta yi to irin shi ne malamai suke cewa nan idan mutum yana sada zumuncin sai Allah ya ce to da zai shekarar goma sha amma sanadiyan baya zumunci sai a kotu an share kaza to sai kuma yana zumuncin sai a daga waje gaba haka wasu suka ce tunda ai duka an yadda malamai da dama kan cewa Allah subhanahu wataala yana share wasu abubuwan da ya kaddara na wal mafus na Qur'ani ne tabbatar ko ayan na faɗa mana suratul ra'd ba yawa su su malaman suka ce a'a la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna Allah ya ce idan lokaci yayi wa'adi yayi ba a jinkirin sakon daya sai an karwara to ya abu na dai ga abin da annabi ya faɗa shi ne suka ce albarka ake samun rayuwa sai ga Allah ya ba shi dama yana ta ayyukan alkhairi wanda ko da an kara mai shekara guda wannan dai still wannan aiki alkhairin ba zai wuce haka ba misali kila da yana sakaci bai damu da sallawa to sai Allah ya kafa zuciyar akan da'a kun gane magana mu je a cikin addu'ar da Annabi yake ya lumai kalbal kullu sabbil kalbi ala dinika ba ai akwai riwaya sabbil ala kalbi ala da'atika Allah ka tabbatar da zuciya za ka yi maka biyayya ita ba kanta wannan biyayyan fa sai Allah ya duba mu bawa akwai wanda za ka je ko da za ku haɗu da shi misali kaga ya ce ni ma majalisar da na ku ina son zuwa amma ya kasa zuwa ka gane magana to kai kuma sai Allah ya tare ma nan da can da can sai ka daure sai kai na ka zo ka ji alherin kuna tare da ni kuwa to kenan ba yin kanka bane amma Allah ne ya ga dama wani ka yana so kuma ya kasa to irin wannan da da zaka ga kai Allah ya taimake ka dan motsa sai kai nafila sai ka dan motsa sai kai sadaka sai ka dan kun gane magana ai dukan su ayyuka alkhairi kuma ya taimake ka shi dan yayi da kai riya ya kasa to duka irin waɗannan ayyuka alkhairin su shine sai Allah ya sama wa albarkar rayuwa kun gane magana ba yawan ba albarka to shine sai ya samu rayuwar albarka to shine wannan ne annabi yake nufi wanda yake sada zumunci sai Allah ya sa ma rayuwar shi albarka ko da yayi gajeren rayuwa amma kuma ayyukan alkhairi sai ga su ko wanda yake da dogon rayuwa bai yi su ba Allah ya sa mu dace to tunda muna babi ne na alaikum na salam shigo da maganar riya eh ita riya eh akwai babba akwai karama Eh.
kamar da ya magana.
eh kamar duk abin da ka yi haka eh in haɗan ya je ka ka ji daɗi eh ta shiga cikin riya ah ba da cigaba kun gane magana sai da shi ta ma bi tafsili abinda ake ce bi tafsili shine a raba shi target din da Allah yake kallo shine manufan in dama tun farko mutum yayi ne ton a yaba mishi to ko an yaba ko ba a yaba ba shi kenan ba lada ka gane magana misali kawo wannan yaren yan siyasa sun fito da ita fili su dama system din su kawai shine mutane su gani su ce yayi shi dan duk cikakken dan siyasa haka yake da haka shi in wannan ita ce riya to shi ya hakura eh aljannan ban da shi in dai wannan ita ce riya wannan dan siyasa ka gane magana inda shi lamba farko ma yana bukatar kyamara musamman ma eh, yanzu su waɗannan na yanzu inda suna da media Eh, to kaga ko in ba a kyamara ba ba za a tura ma facebook din ba da haka ka'ida shi ne an gama yake ake fenti ko da kuwa za mu kwano lalatacce ne dan wata goma sha biyu shekara ɗaya lalace iska ya ɗaga shi daga zai zai yayin da ake yi kenan eh su yan kwangilar tun da dama ci muci ne sai ya zo mala a mata fenti kai ka ɗauka za ta shekara ɗari ne to ta samu ta kwana ɗari mai kyau daga nan sai ga fentin gashi nan amma kuma an ɗauka fa an kai ma duniya cewa a baro an yi wata firamare ba fa a yi ba fa. na buga misali ne ba an yi wata firamare mara kyakkyararriya a gaita firamaren naira miliyan biyar sai a ce an kashe miliyan hamsin ne a kanta ba miliyan goma ne za ke magana in ma an samu ba a raba a tebur an abin nan ba ka gane magana Eh, a a- a bota an yi komai da komai amma ko share filin ba yi ba to su waɗanda misali project ɗin na naira miliyan hamsin ne aka ba da miliyan biyar aka yi shi sauran miliyan arba'in da biyar aka cinye to sunan auliya ne an musa aikin ma ka gane magana ne to shi kaga ɗan siyasa shi dama tutali kawai yana so duniya sai ta yaba ne kuma wannan bala'in kira zaka ce mutu wannan aiki ne ai wanda karkashin shugabancin shigo to ai ko kyauta zai maka a kuɗin shi na albashi ɗan siyasa sai ya bari an taru saboda wancan bala'in ya riga ya ci rage ma kawai shi sai an gani tukunna ai me hikimar da Allah ya ce in tubdu sadaqati fa ni'mahi yace in kuka bayyana sadaka a fili kuka ba da taimako to madalla da taimakon sai ce amma wa in tukhfuha idan kuka boye sadaka wa tutuwa al-fuqara kuka ba wa mabukata fa huwa khairul lakum shi yafi muku ala ya lam man khalaqa wanda zai a ce wanda ya halitta bai samu yadda ta mana ya san cewa idan ka ɓoye sadaka kaka bayar daga kai sai wanda ka bashi shedan yana shan wahala wajen bata maka ita shi Allah da ya halicci shedan nan kuma shi Allah da ya halicce ka kuma ya san launin ka kun gane maganan to amma mu wanne muka fi zaba shine open shi open inda bala'in yake shine kamar yadda ka fada kace misali to da mutum zai yi sadaka sai a yaba mishi amma shi ba yaba wanne ya sa ya sadaka ba shi ya bayar don Allah ne to amma sai aka yaba mishi to in ya zama shi sana'ar shi ayyukan alkhairi sai ya sa mutane Allah ya kawo juyo da fuskarsa suka gane sai suna yaba mishi to shine wannan annabi yake cewa fatulka bushral mu'min bishara ce da Allah yake zaman haska mai tun a duniya in mumini yake wannan ba mana tun a duniya sai Allah ya sama mutane san aikin alkhairi shi da kuma nuna musu shi ba target ɗin shi su sani ba amma Allah ne ya nuna musu kun gane magana sai zama suna yabo kuma ka- ka ija bana yan siyasa wani zai ce to an biyo karta yan siyasa ba ba idan suka yake alkhairi akan yi mota guda ba a ji ai mene su ma yan siyasan zaka suna kuje ku yi godiya to kudin shi ne ba fa nashi a ciki ba shi dama ya wuce dan aike ne na'am a kudin ku ne ba misali kudin ku naira biliyan kaza kawai wala sai cire mutum ne hakkin ka naira miliyan 500 sai ya dauki naira miliyan 10 sai ba kana ta mushi godiya to saura miliyan 490 din ba Allah ya sa mu dace ya sa a ci a ci a ci a ci a duniyan ba kwanciyar hankali yawancin siyasar nan ba su da kwanciyar hankali ko dai ya'yansu ko matansu dole suna cikin wata rayuwa kai zai ga mutu a cikin mota ka Allah ya samu da yaci to idan mutum ya yi don Allah ne an san ka don wa sai Allah sai nuna ma bayan Allah sai suna yabawa to ba shi da matsala amma shi ma sai ya yi hankali ka gane magana saboda idan ya koma kuma saboda yaban sai ga yana ƙara karfafa gwiwa yana ƙara ka gane magana to a zo wuri asalin bayan Allah inna ma nutimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura mu dan Allah muke ba ku ba ma neman godiya ba ma neman sakamako a gurin ku shine irin shi ko an zage shi sai ya bada kuma ko an yaba mishi sai ya bada ma'ana ba dan yaban ka yake badawa ba kuma ba dan kushen ka yake banawa ba ka gane maganan kuwa shi mai yabo a sa ba a yi dan kai yabo ba mai kushe kuma ba ta kai ake ba to sannan matsala ta biyu shi ne da jama'a aka yi a gabansu suka yaba shi kuma gori wani lokacin yana biyo baya ba ta bakin mai sadakan ba ta makusantan shi ya gane magana to shi kuma gorin yana cutar da wanda aka ba shi to idan mutum bai hana ba ya yi fada da abin shi ma za ta iya taba shi misali sai misali ka ɗauki naira dubu goma sai ka ba mu abakar amma duka mun mun gani to a ka'idar rayuwa mm, malam sabitu shine dole abakar zai bata maka rai wata rana dole ne kawai tunda dai ana ta to sai ran nan sai bata ma rai sai ma abin da baka so ba hankalin ka ya tashi sai muka ce amma abakar bai ba rayuwa ran nan fa sabitu ya ɗauki dubu goma ya bashi bashi da cinyo bashi da na goyi amma yau shi ne ke bata mai rai ta ai kai ba kai ka kai gurin ba amma yanzu an bata ma abubakar rai saboda alherin da kai mishi na kwanaki ka gane maganin kuwa to ba zai taba ka ba sai dai in kai ila ka dan ji dadin an taya ka ka sa wanda bai yi ba amma da aka yi sai ji mene an taya an rama mishi mara ka gane maganin to shi kuma wannan gwara kawai karawa da sadaka Allah ya ce ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal ala ya kuma suka imani kar ku bata sadakan ku da gori da cutarwa kai ya faɗa a wannan shafin ya ce kaunin ma'arufin wa magafaratun khairun min sadakati ya dubawa hala a ce alhaji wani don allah ba cin yau ba na gobe don allah a taimake mai ce ka ya hakuri ba za ka samu ba allah ya ce ya fi burge ni wannan alhajin saboda alhajin da ya ɗauka ya bayar ya guri daga baya eh yanzu kuma ana yi ayya aiki ne ka gane magana haka ayar qur'ani ne ka san ko dan kare ka ta dole da yake ai qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbawha hada Allah ya ce magana ne dadi ce wani ka yi hakuri ba zan baka ba saboda kar ma ya kariya ce bayo ne a kariya ba ta yi ba ka san ko ne ce babu ne kuma amma lokacin da bakin shi ya ce babu ne kariya ya sani su tudin cike yake da kaya da a yau idan ya je ce wa masu sana'a a ba shi kudin da a ba shi saboda an sa alajin yana da shi ya go shi yanzu zai karya ne kawai to ya ce gaskiya ba za ka samu ba ka yi haƙuri Allah ya ce wannan alajin ya fi burge shi sama da alajin da zai ce ga shi Allah dai karrafa mana asiri an kwana biyu kuma ya ce kaji wani tsinanni ran nan kai zo bai da cinye na ɗauki rabin buhu na bashi ba ka gane magana to Allah ya ce wannan alajin na farko ta bi bayar ba ai kaga ya bashi da yunwan cikin shi ko Allah ya ce ya fi burge shi saboda wannan alajin da ya bada ya bi baya da gobe to yasa irin waɗannan maganar riya da sauran su mutum su ya hankali gaskiya kawai duk abin da zai sa a yi riyan kawai bai shi in sadaka ne mutum ya kokari ya yi shi kawai na koyewa kawai shi kenan ya zauna lafiya kaga lokacin da ka ba shi abakar dubu goma ba wanda ya sani duniya yanzu kai ne ya rage maka ka kalla abubakar ka ce mai na maka alheri kwanaki ka san maguri kai kai tsaye kawai ka san ladan tayi ne ta rushe ka kuma yi shiru wanda ya gama da kai idan ya baka a zaune cikin bakin ciki ka gane magana to amma idan ga wajen ma ne fa kaga kai da shi ne in ma godiyar ne ya maka shikenan ta wuce amma in a gaban jama'a ne ba an yi ta kallon ka da shi kai wani alaji akwai taimako waye waye waye da sauransu irin wannan Allah ya yafe mana ne sadaka ne da sauran ayyuka alkhairi dan warin ka boye ka fala ya fi maka zaman lafiya saboda tsohon nan shi da farko fa target din shi ne ya hana lokaci ya fi yawo wato shi ne target din shi ne mene ya hana idan bai hana ba kuma sai ya samu mutum riya ko ya samu shi gori daga baya a gadi an yi barin kaya mu karasa wannan dan sharhi din insha Allah muna ina ne a humul khasirun ko fi duniya a duniya wal akhirah da lahira ko fa ghusra al khasaratu fihim sai aka takaita asaran ta tsaya akan su li'anna khusranihim saboda su asaran su amun fi kulli ahwalihim su gaba ɗaya ne a rayuwarsu gaba ɗaya da halin su suna cikin asara ne laysa lahu nau'un min ribi ba su da riba a rayuwa gaba ɗaya li'anna kullu amalin salih dukkan aiki nagari shartuhu al-iman dole sai ya samu imani faman la imana lahu wanda bai da imani la amala lahu bai da ladan aiki ko yayi arni ko yayi sadaka ai ba lada wa hazal khasara huwa khus- khasara al-kufri shine asara na kafirci wa amma al-khasar alladhi kada yakunu kufran amma asara wanda zai iya yi wa kafirci ne wa kada yakunu masiya kuma zai iya yi wa asara ne na saban Allah wanda bawa yayi wa kada yakunu tafritan fi tarki mustahabbal madhkur ko kuma sakaci ne shine tafritan an ji ko sakaci ne fi tarki mustahabbal madhkur wajen yaki aikata abin da aka so ya aikata an gane magana wanda aka ambata din nan fi kauli faɗin da yake innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin asara an gane magana asara na na nufin wasu ayyuka ne da aka so ya aikata bai samu aikata su ba yanzu ga duk musulmin da bai sada zumunci ba yana na musuluncin shi amma kuma ya asara na wannan lada ba za amin li kulli makhluqin to wannan gamamme ne asara na zai yiwu da kullum mutum ya aikata wani aikin da ake alkhairi ne to wannan asaran da yayi na rashin ladan shi wannan kuma kowa na iya shiga kun gane magana shine fa za amin li kulli makhluqin wannan ai gamamme ne ga dukkanin halitta na iya samun ka kila misali an ci sadaka na da falala ko sai ba kai wannan sadakan ba ga ba za ka samu ladan ta ba ko to wannan asara na ladan da kai wannan kowa na iya samun shi illa man ittasafa bil imani wal amali salih sai dai wanda ya sifantu da imani da kuma aiki na gar Allah ya sa mu cikin su wat tawasi bil haqqi da kuma wanda suke wasiya da ayi aikin alkhairi a gaskiya wat tawasi bis sabri da kuma waɗanda suke wasiya da ayi hakuri a rayuwa wa haqiqatu fawatul khairi haqiqan wannan shine mutum ayyukan alkhairi da kullun na iya kubuce masa kuma yana yi faruwa alladhi kana kana al-abdu bi sadadi tahsilihi wa huwa ta ta imkani shine ya zama bawa ya kankan ya kanshi da kai aikin alkhairi kaza kuma zai iya yin aikin alkhairi kamar a ce karatun qur'ani ai ba zai kasa ba to amma sai ya zama biyi wato kaga ya asarar lada an gane Allah ya sa mu dace to sai mu tashi ya kai fatakfuru a sati mai zuwa haza ma indi walillahi tawfiq wal ilmu inda Allah ta'ala asaba na shida wala hawla wala quwwata illa billah alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام الحمد لله رب العالمين